wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 34 a cikin suratu al-anfal ayo za mu ci gaba akan sura ta aya ta 35 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana salatuhum inda baiti illa muka'an wa tasdiya su kafirai sallar su bata kasance ba inda baiti nan wajen ɗakin Allah illa muka'an wa tasdiya sai dai sewa da kuma tafi fa zuqul azaba ku ɗanɗani azaba bima kuntum takfurun saboda kafirce ma Allah da kuka kasance kuna yi Allah yana labarta mahu sha'anin kafirai mushrikai yaya ne suke yin sallah ta su Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti sallar su wajen ɗakin Allah ba su kasance ba illa muka'an sai dai sewa kun san sewa din nan ko mutum ya rika susu da baki irin yadda tsuntsu ke yi sewa ne alar makariya fito ka iya ke fito sewa da baki wa tasbiya da kuma tafi to tafi da sewa ana ce masu sallah su ba sallah ba ne don mai alƙar'ani zai ce wa ma kana salatuhum inda albaiti illa muka'an wa tasbiya sewa kadai suke yi wa tasbiya da tafi malamai suka ce saboda su sun ɗauki wannan ɗan sallah ne don haka alƙar'ani ya zo a kan yadda suka ɗauki abin da suke yi ɗin nan sallah ne sai Allah ya ce wa kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallar su bata kasance wajen ɗakin Allah ba sai dai sewa da tabi kinan zuwa suke su yi aikin banza su dawo ba wannan kadai ba akwai kewaye ɗakin Allah sinjir ɗaya ne daga cikin ababen da Allah ya hakaito daga su wannan mushrikai wai a ganin su tun da suka saba ma Allah da wannan kaya da ke ga jikinsu to don haka ba za su zo su bauta ma Allah da kaya wanda suka saba ma Allah da su ba sai ne sai mutum ya yi tsirara yadda uwar shi ta haife shi sai ya rinka kewaye ɗakin Allah shi ijtihadi nasu cewa tunda dai wannan kaya da ke ga jikinmu mun saba ma Allah da su to bai kamata mu zo mu kewaye ɗakin Allah da wannan kayan ba in ma mace ce haka za ta fitowa yadda mahaifiyarta ta haife ta abinda za ta yi kurum ta ɗauki hannunta ta rufe jikinta yana cewa al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu haka suke zuwa su zuba shirme wajen ɗakin Allah wa ba ka da salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya wannan saiwa da suke yi da tabi da suke yi shin suna ganin yin wannan saiwa da tabi bauta ma Allah ne wasu malaman suka ce eh kamun cikin wancan zabanin suna ganin saiwa da taɓi bauta ma Allah wasu malaman suka ce a'a suna son su kawo dauca ne suna son su yi fauda yadda in annabi yana karantar da alkur'ani ba ma za a ji shi ba wannan kuma akwai aya wadda ta nuna haka wa qala allazina kafaru la tasma'u li وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kafirai suke cewa majunansu la tasma'u li hadha alqur'ani kakku saurari wannan alqur'anin in ana karanta shi wal ghawfihi ku rinka yin kuwa kuna hayaniya la'allakum taglibun dan ku samu cin nasara dan ku samu rinjaye kinan Allah madaukakin sarki yace wa ma kana salatuhum 'inda albayti illa muka'an wa tasbiha ko dai ya zama na suna bauta ma Allah ne da siwa suna bauta ma Allah da tabi ko kuma ya zama da suna yin hakan ne don su yi hayaniya wanda ba za a ji alƙur'ani ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke karantar da su menene hukuncin tabi tabi in yi zama na sallah ake yi sai wani abu ya samu galiman ko kuskure ko wani abin da ke sa a iya tunatar da liman to mace in ta zo ba cewa za ta yi subhanallahi ba Ah. za ta yi tafi ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tafi bayan shi yana sallah ya ce innamar tasfiqun nisa mata so ne in suka ji wani abu sai su yi tafi sai liman ya san cewa akwai kuskure cikin sallah amma maza za su ce subhanallahi ne me yasa Allah ya hana a shari'a ta hana ta hana mamace ta ce subhanallah saboda ɗaukar hankali lokacin da za ta cewa subhanallah yana yiwa wani mai ji daga cikin mamu ya ce ka wannan irin murya fa sai ya zama da ta ɗauki hankalin wasu daga ciki ta ji alhaji bello ya ce gaskiya ne ya kauni uduni li ba'd al-hayy ashiqatun fal udhunu ta'shaqu qabla al-'ayn ahyana kenan ita mace sai ta ce su sai ta yi taɓi maza sai su ce subhanallah wajen sallah wannan ya halitta taɓi in abu ya burge menene hukuncin shi wannan sunna ce ta waɗanda suke ba musulmi ba suka kawo mamu kuma muka birge ta su kafirai da wani abu ya birge su sai su yi taɓi su musulmi kabbara suke yi in kuma mamaki ne abu ya ba su sai su ce subhanallah sau da yawa annabi zai ga wani abu ko ya yi mamakin wani abu sai ce subhanallah amma dai taɓi raf raf raf ɗin nan wannan kafirai ke yi shi to shi kuma in abu ya zama koyi da kafirai ne ana dibawa a gani shin wannan abu ya zama amma musulmi ma sun ɗauke shi suna yin shi ko ko ba su yi shi in ya game kowa da kowa to a wannan lokacin ba a sa shi cikin ababe waɗanda suke koyi ne da yahudiyawa an gane abu ne zai iya shigo asalin shi kafirai ke yin shi in kaya ne suke sawa in wata ɗabi'a ne suke yi to wannan in ya haɗe al'umma gaba ɗaya kowa ma yana yi to kai in ka yi irin wannan abin ko kasa irin wannan kayan ba a cewa ka yi kama da arna annabi ya hana musulmi ya yi kama da arna to amma in abu ya gane kowa da kowa yana yi shin za a sa shi cikin kama da arna ba a sashi cikin kama da arna to amma shi tafi in kuka kula da shi kamar akwai rishin natsuwa mutumin da zai saki fafafaf ya rika tafi din nan akwai alamar rashin natsuwa tare da irin wannan mutum to don haka abu ne wanda dai yana ɗauka haka yana ɗaukar haka shi dai ba al'ada ce ta musulunci ba ta tab ɗin nan abu ne wanda musulunci shi kabbara ake yi ko kuma a ce subhanallah amma taɗi raf-raf ɗin nan wannan ba al'ada ce ta musulunci ba to amma in zama da ta game mutane a wannan lokacin za ka iya ce mata wannan ɗabi'un yahudu ne ake koyi da su to wannan akwai nabar jikin wannan amma dai shi wannan tafi za ka ga akwai rishin natsuwa tare da shi don haka barin shi shine ya fi zama alkhairi wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasbiya to sewa ba ita ma sewa tana ɗaukar wannan hukunci fadokul azaba bima kuntum takfurun sai Allah ya ce ku ɗanɗana azaba saboda kafirce ma Allah da kuka kasance kuna yi
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru tabbas waɗanda suka kafirce ma Allah yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ciyar da dukiyoyinsu dan su kange mutane zuwa ga addinin Allah Allah ya ce fasayun fiqunaha da sannu za su ciyar da wannan dukiyar summa takunu alaihim hasratan thumma yughlabu sannan wannan ciyar da dukiyar da suka yi ya zama masu asara ba su ci riba ba ko ya zama masu nadama thumma yughlabu sannan kuma a rinjaye su wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun su kafirai ana tada su ne zuwa wutar jahannam innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wannan aya ta zo dan ta yi bayani akan abin da kafirai suka kasance suna yi lokacin da aka yi waqatu badr akwai wanda suka rinka raba wasu ababe a wajen yaki su abu jahalin da wasu su to wannan wasu malamai suka ce su ake nufi a nan su ne kafirai yunfiku da amwalahum suna ciyar da dukiyarsu liyasuddu an sabilillahi dan su kare mutane daga bin hanya ta Allah wasu malaman suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan shiri da kafirai suka yi bayan an karya su a waƙatu badar kenan sai suka ɗauko wata niyya ta daban an kashe musu mutum saba'in an ɗaure musu mutum saba'in kenan sai suka fara wani tattali na daban wannan dukiya wadda abu su ya tsere da ita suka ce ai wannan kamata ya a agaza ma rindina ta yaƙi don mu da wani shiri na daban su larabawa a wancan lokacin fa ba su san wai a ce an shawo da su su yi shiru ba a mutane ne 'yan ramuwa wannan manya-manyan mutane da aka kashe masu su abu jahalin da sauransu a badar to ba su faɗi shiru kenan sai sun nemi shan banza ɗabi'ar larabawa kenan sa'ar akwai lokacin da aka yi shekara arba'in ana yaƙi danne kawai saboda taguwa an soke taguwa wata mace aka kama rigima kuma aka ki tsaye da rigiman har shekara arba'in to don haka 'yan rigima ne yanzu an kashe masu manya-manyan su sai abu sufiya da kuma ya rinka tattara mutane na a shirya zuwa wani yaƙi na daban shi ne suka rinka tattara wannan kuɗi wanda aka tsirike da su suka rinka ciyar da su wajen tashi a yi wannan yaƙi wanda zai zo na nan gaba wanda ya kasance yaƙi ne na hunayin kinan yofi kuna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liya suddu an sabilillahi dan su kange mutane daga hanyar Allah Allah ya ce fasa yunfiqunaha da sannu za su ciyar da wannan dukiyar summa takunu alaihim hasratan sannan wannan dukiyar ta zamo hasara ne gare su ai nadama ne gare su ko dai nan duniya sun yi aikin banza ko kuma ranar tashin alkiyama sun ciyar da dukiyarsu inda bai dace ba yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan sai ya zamo wannan ciyar da dukiya ɗin a cikin ɓanna ya zamo nadama gare su ranar tashin alkiyama sun mayu ulabun sannan kuma sai a rinjaye su ga dukiyarsu sun ciyar da ita ga banza kuma ga an je wajen yaƙi an karya su kenan dai dukiya in ya zama na an ciyar da ita ba tare da an samu amfani wanda ake nema ba to wannan kuma aikin banza ne abu ne wanda ake yin nadama kan shi بسم الله
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
Allah madaukakin sarki ya ce ya yi abin da ya yi ne liyami zambabul khabitha min at-tayyib dan wanda yake mummuna ya fita daban da wanda yake kyaukyawa liyami zambabul khabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض Allah sai ya sanya mummunan ya zamo sashensu yana kan sashe fayar kuma hu jami'an sai ya rumbuɗa su gaba ɗaya wa ya ja'alahu fi jahannam sai Allah ya sanya shi a cikin wutar jahannam ulaika humul khasirun waɗannan su ne wanda ba su ci riba ta rayuwa ba ba su ci riba ta aikinsu ba liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib me yake rataya da shi wasu malamai suka ce yana rataya ne da fasayunfiqunaha thumma taqulu alaihim hasratan thumma yughlaqu su kafirai za su ciyar da dukiyar sannan wannan dukiyar za ta zama masu nadama Allah ya aikata haka ne liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta nagari da wanda suke na banza wannan in ya zama da al-khabitha din ana nufin mutane liyamiza Allahul khabitha ay mumi kafiri min at-tayyib daga mumini Allah ya bambanta tsakanin mutanen kirki su ne kafirai da mutanen banza liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd wannan in muka dauki mutane kenan ko kuma liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta tsakanin al-khabitha ciyarwa wadda aka yi dan Allah minar tsayibi a ciyarwa wadda aka yi saboda kange hanyar Allah minar tsayibi daga ciyarwa wadda aka yi don Allah kinan wannan alkhabitha min at-tayyibi ko dai a fasarta shi da mutane kafirai da mutane wanda suke musulmi gungu na kafirai gungu na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma alkhabitha min at-tayyibi a fasarta shi da ciyarwa wadda aka yi ta don daga kalima ta Allah saboda Allah da kuma ciyarwa wadda aka yi ta ba don Allah ba to dukkan wannan in muka raba su zai ba mu dama mu gano fayarkumahu jami'an yamid Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd kenan nan in muka dauki mutane ne to Allah zai ɗauki kafirai ya aza wasu kan wasu a cikin jahannama a runguɗa su gaba ɗaya kinan ula'ika humul khasirun waɗannan kafirai su ne wanda suka yi asara ayyukansu wannan in muka ɗauki alkhabitha min at-tayyib kenan to in ya zama da mun ɗauki ciyarwa ce wadda aka yi dan Allah da ciyarwa wadda ba a yi dan Allah ba to a nan menene yasa za a ɗaukar dukiya a sa ta cikin wuta ba Allah ya ce fayar kuma hu jami'an fa yaj'alahu fi jahannam ba to in ciyarwa ake nufi dan me za a sa dukiyar su cikin wuta sai malamai suka ce saboda a azabtar da su da wannan dukiya ai da Allah ya ce يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون kenan in ya zama na dukiya daman ana azabtar da mutum da ita kamar yadda Allah ya ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a rinka masu lalas da wannan wutai a rinka ƙona jibahuhum goshinsu wa junubuhum wa zuhuruhum da sasannin jikinsu da bayansu a rinka ce masu haza ma kanastum li anfusikum wannan abin da kuka tara makawunan ku kenan fa zuqu ma kuntum taklizun kenan dan haka Allah ya ce fa yakumahu jami'an in ana nufin wannan ciyar wacce to kenan Allah madaukakin sarki zai sa wannan abin da suka ciyar da shi ba dan Allah ba a cikin wutar jahannam saboda ne dan a azabtar da su da wannan dukiya ta su ko kuma ya zamana Allah ya ɗauke su ya jefa wannan dukiya ta su a cikin wuta dan Allah madaukakin sarki ya nuna masu cewa wannan dukiya da suka tara wadda suke ciyar da ita ba don Allah ba ba bakin komi take ga Allah ba don haka ma saboda wulakantuwarta ba komi za a yi da ita ba sai ma a jefa ta wuta ta toye kenan shine fayar kuma hujjani'an murakama shine ka ɗauki abu ka aza kan abu kenan a runguda su gaba ɗaya fa ya ja'alahu fi jahannam ula'ika humul khasirun waɗanda da ke ciyar da dukiyarsu ba ta hanyar Allah ba waɗannan su ne ba su ci riba ba akan ciyar da ita kuma su ne za su yi asara a tashin alkiyama
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
Allah madaukakin sarki ya ce kullin ladina kafaru ka faɗa makafirai in yantahu in suka bar abin da suke yi na kafirci ko kuma na yakan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yughfar lahum ma qad salaf za a yafe masu abin da ya riga ya wuce wa in ya'udu in suka koma ga kafircin su suka koma ga yakan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama faqad madat sunnatul awwalin hanya ta waɗanda suka gabata ta riga ta wuce in yaƙan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sun ga yadda Allah ya yi ga wanda suka yaƙi annabi a baya lokacin badar in kuma kafirce ma Allah ɗin ne sun ga sakamakon waɗanda suka kafirce ma Allah sunnatul awwalina hanya ta magabata ta riga ta wuce sun ga yadda aka yi da su kinan in ma ba su ɗauki wa'azi ba su zan cewa yadda aka mana bayan waɗancan kafiran haka wanda za su zuwa su ma haka za a masu ah kuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun bi zubur kafiran ku waɗannan sun fi waɗancan waɗanda suka gabata ne ba su fi su ba dan haka Allah ya ce قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف wannan aya tana gani tana da wazani irin na aruf in yantahu mustaf'ilun yughfar lahum mustaf'ilun ma qad salaf to amma tare da haka ba a ce mashi waka dan haka Imam al-Qurtubi ya kawo hatta ina ga Imam al-Qurtubi ne ya kawo waka wadda ke daidai da wannan nasu ɗin in yanta hu yufan na hun matar salat kuma ya yabi wannan waka ɗin to amma ka gaba a cewa alƙur'ani waka ne ko da wani abu ya zo daidai da wasli na waka imru'ul qaisi rawiyun mula'ul bil fatayati مكرم الضيف بلحم وشهوم البقرات في جفان كالجواب وقدور الراسيات كادني wannan يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات wannan abinda aljanu suke ma annabi Sulaiman kenan to amma kaga yazo da irin watsani na waka Allah kuma ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ba mu koya ma annabi waka ba bai ma kamata annabi waka ba to amma me yasa bai zama waka ba saboda al-kalamu al-mawzunu al-muqaffa an qasdi magana wadda take an auna ta an zo da kafiya da nufi amma larabawa saboda kwarewa ta magana za su iya su yi magana ganin damarsu kuma ya zo a kan ma'auni na waka don haka wannan ba a ce mata waka Allah ya ce kullum da na kafaro ka faɗa ba kafirai in yantahu in suka bar abin da suke na yakan annabi ko suka bar abin da suke yi na kafirci yau far lahum ma qad salaf za a yafe masu abin da ya riga ya wuce amru ibn al-as lokacin da yazo zai musulunta ya zo ya ba annabi hannu sai ya kama hannun shi shine yake tambaya annabi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru a baya shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace shin kai amr baka san cewa annal islama ya jubu ma qablahu cewa addinin musulunci yana goge ma qablahu abinda ke kamun shi ba dukkan abinda mutum zai yi kamun da musulunta to lokacin da ya musulunta wannan abu wanda ya riga ya wuce Allah maɗaukakin sarki ya karkare shi ya goge shi gare shi har al-imam al-qurtubi yake kawo mutumin da zai zamo yayi rantsuwa yana kafiri in ya zo ya musulunta wannan ba zai yi kafara ba saboda al'islam ya jubbu ma ƙablahu mutumin da zai saki matar shi haka suka kawo shi wajen malikiya mutum ne da shi da matashi suna kafirai sai ya sake ta sai suka musulunta gaba daya wannan saki da ya mata bai yi ba saboda al-islam ya jubbu ma qablahu haka suka kawo shi mutum ne ya samu wani haddi na zina ko wani abin da ya kama da haka haddi ya hau kan shi sai ya zo ya musulunta wannan haddi ya faɗi kan shi suka ce sai dai in abu ne wanda ya shafi haƙƙi na ɗan adam kasancewa ka yi abin kana kafiri ka ci haƙƙin wani ka saci kuɗin wani kasancewa ka musulunta bai yafe maka wannan laifi da kai sai an yi maka in yanke hannu ne sai an yanke maka hannu ko kuma a ɗauki kuɗi a ba masu shi sai suka yi saɓani in ya zama na ahlul kitabi ne fa mutum ya aura sai ya sake ta kamin ya musulunta sai daga baya suka zo suka musulunta wasu suna ganin tun da dai ya zama na an yi itibarin auren da kamar aure ne na musulunci to haka wannan saki ya safo Allah madaukakin sarki ya ce kullum da na kafaru ka faɗa makafirai in yantaho in suka bar abin da suke na yakan ma'aiki suka bar abin da suke na kafirci yawan farlahun ma salaf za a yafe masu abin da ya riga ya wuce wannan bi mafhumul aula yana baka ma'ana ta gafara ta Allah madaukakin sarki in ya zama da kafiri mushriki wanda bai kyautata ma addini ba bai kyautata ma ma'aiki ba sai ya zama da yayi musulunta ya bar abin da yake baya sai aka yafe mashi duk abin da yayi to in ya zama da musulmi ne mai sako fa wanda yana nuna rahama ta Allah wanda duk abin da ka san za ka aikata wanda yake na laifi ne to in za ka tambayi Allah rahama ka roƙe shi Allah ya yafi maka za ka tarda Allah mai yafiya walau annahum in zalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabur rahima da in suka aikata abin da bai kamata ba za su zo wajen ma'aiki lokacin da yake da rai kenan kuma su nemi gafaran Allah da za su tabda Allah yana mai yafiya gare su Allah yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
الله مدوكين سركيتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كفأ ما bayina in ji Allah alladina asrafu ala anfusihim waɗanda suka wuce iyaka wajen barna akan kawunansu laifi yana bin laifi la taqnaqu min rahmatillah kakku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah madaukakin sarki yana yafe laifuka gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah shi ne mai gafara shi ne mai tausayi kullum ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka faɗa wa kafirai in suka bar abin da suke za a yafe masu abin da ya riga ya wuce wa in yarudu in suka dawo ga abin da suke yi na kiyayya da ma'aiki da neman su yaki annabi da kuma kafirci su suka cikin da yi faqad mabat sunnatul awwalin hanyoyi na waɗanda suka gabata sun riga sun bayyana sunna asalin shi hanya ne hanya abun bi ko dai hanya mai kyau ko hanya wadda take mummuna shine sunna ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا to sai aka ɗauke shi aka maida ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hanya ta ma'aiki wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke bi ana ce mata sunna abinda ke sabanin haka ana ce mashi bid'a sai dai sunnan nan sai mun bambanta tsakanin sunna wajen malaman usulin fiqh da sunna wajen malaman hadidi in aka ce wannan sunna ne a wajen malaman hadidi to abinda annabi yake kan shi wannan abin yana iya zamowa wajibi ne dole ne yana iya zamowa mustahabbi ne shi ake ce ma sunna kenan abin yana iya zamowa wajibi ne yana iya zamowa mustahabbi ne in aka ce sunna ne su malaman usulul fiqh in suka ce wannan abu sunna ne suna nufin nafila ne mustahabbi ne kenan bai kai matsayin wajibi ba wanda in baka aikata shi ba ka yi sako an gane bambanci ko to don ka a zo ga wani abu wanda yake na sunna ne na ma'aiki a ce wannan sunnan annabi ne ana nufin abinda annabi yake kan shi ko da wajibi ne kai da ka fara karatun usulul fiqh sai ka ce ai sunna abinda in ka aikata shi zaka samu lada in baka aikata shi ba ba za ka samu zunubi ba wannan sunna ne wajen malaman usulul fiqh amma sunna wajen malaman hadisi abinda annabi ya tabbata akan shi wannan abu wanda annabi ke kan shi yana iya zamowa wajibi ne dole ne ka yi in ba ka yi ba ka yi sako yana iya zamowa mustahabbi ne an so ka yi ne yanzu kan kaya su yi ƙasa ga idan zau ga maza za a iya cewa sunna ta annabi shine kaya kasu yi ƙasa ga idan zau to in yanzu ka fara karatun usulul fiqh sai ka ce ai as-sunnatu ha ma talabahu shari'u talaban ghayra jazim aw ma talaban ash-shari'u fi'lahu la ala wajhi al-ilzam sai ka ce abinda aka nemi ka yi amma ba dole ba to wannan dan baka bambance tsakanin mustalahat ba sai mutum ya iya fadawa a cikin barna wa in ya'udu in za su koma ga abin da suke yi a da na kafirci da mutunce ma Allah to ba a ce musu kafsi faqad mabat sunnatul awwalin hanyar waɗanda suka gabata ta riga ta wuce sun ga abin da aka yi masu Allah kuma ya ce wa in uddum budna in kuka koma da bujinci ma Allah da saban Allah ordina mu ma sai mu dawo da azaba kuma
wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in tahaw fa in الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
الله مدعوكم ذكيتي وقاتلوهم in ya zama na sun ƙara tunkaro ku da yaƙi wa ƙatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har ba za a samu fitina a ban ƙasa ba wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini ya zama dukkan Allah ne fa idan hau in suka hannu suka bar tunkaro ku da yaƙi ko suka bar kafirci ma Allah fa'lamu ku sani anna Allah maulakum Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin ku fa in tahaw fa inna Allah bima ya'maluna basir in kuka hano da aikata abin da bai dace ba fa alamu anna Allah bima ya fa in tahaw fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne da abin da suke aikatawa su kafiran ne wannan kira'a ce akwai kira'a bima ta'malu na basir wa inda wallau in kuka juya kuka ki bin abinda Allah ya nuna maku fa'lamu anna Allah maulakum ku sani Allah madaukakin sarki shine majibancin lamarin ni'mal maula ma dalla da Allah wanda yake daukar nauyin bayin shi wa ni'man nasiru ma dalla da Allah wanda yake taimaka ma bayan shi wa qatiluhum hatta la takuna fitna wannan yana dauka yaki wanda yake na ramuwa in suka tunkaro ku da yaki kuma ku yaƙe su Allah madaukakin sarki yake cewa وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku don Allah wala ta'tadu kar ku wuce iyaka kidan in yana wani ba su ji ba suna can suna tattali suna tara kuɗi na su zo su ƙara yaƙin ku bayan yaƙi na badar da aka yi to kuma ku yaƙe su hatta la takuna fitna habba za a samu fitina a ban ƙasa ba malamai suka ce me ake nufi da fitina a nan aka ce shirka ne fitina ko kuma ta da zanna tsaye wa ya kuna dini kulluhu lillah kenan wannan ya nuna akwai yaki na mai da martani akwai yaki na kare kai akwai kuma yaƙi na nema wanda za a zo a nemi mutane su yi imani da Allah da ma'aiki in ba su yi ba za a iya a yaƙe su wannan jihadin talab ake ce mashi akwai jihadi na mai da martani kare gida kare ƙasa akwai kuma na nema rauni da mutane suka yi musulunci da bai da ƙarfi sai yasa wasu suka ga suke neman su kore wannan na biyu cewa yaƙi kurum in an tunkaro ku ku kare kanku an ka tunkaro garinku ku kare kanku amma ku je ku ce za ku yaƙan wata ƙasa ko su musulunta wasu sai suke neman su nuna wannan zamanin shi ya wuce a'a zamanin shi bai wuce ba ana diba rauni na musulmi ne ko kuma iya wasu lokacin da kafirci da kafirai suka yi hayi mana suke da ƙarfi suke da makamai suke shugabannin duniya to a wannan lokacin ku musulmi ku tashi ku ce yanzu ko dai Trump da wanda ke tare da shi su musulunta ko mu musulmin Nijar mu je mu yaƙe su kaga wannan jefa kai cikin hallaka menene tanadin da muka yi mun san su tanadin da suka yi to haka sai mu koma kamar yadda 'yan zamanin annabi lokacin da suke cewa a zo a yaƙi sai Allah madaukakin sarki ya ce masu كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما كاولنكم ku sai da sallah ku ba da zakka dan ba ku iyawa a wannan lokaci amma dai abu da shari'a ce wanda ila yawmil qiyama kafirai za a nemi su musulun da ko a yaƙe su saboda ni shiga cikin yancin mutum ne a ce mashi ko ya musulunta ko a yaƙe shi a'a saboda Allah madaukakin sarki shi ya halicci mutanen nan musulman da kafiran kuma ya halicce su ne don su bauta mashi kuma Allah ne yace su bauta mashi sai suka ce sun ki sai Allah ke ce ma wanda suka yi imani da shi ku je ku yaki waɗannan waɗanda suka kiyarda da ni matsayina na Allah suka kiyarda da ni na matsayina na wanda shi kadai za a bauta mawa kenan Allah yana da damar yayi umarni a yaki shi ya halicci wannan bayan kuma ya halicce su ne dan bautar shi kuma yace a bauta mashi suka ce ba za su yi ba to kenan in an yaƙe su da umarni na Allah wannan bai daga cikin shiga cikin ‘yancin mutum wa ƙatiluhun hatta la ta kone fitna ku yaƙe su har ya zama ba a samu fitna a ban ƙasa kaga fitna sai ta zama na kira ce wannan kira fi siyaƙin isbati fi siyaƙin nafi tufi dil'umu hatta la ta kone fitnaton har wata fitina ko ma wace iri ce ba za ta kasance ba wannan yana nuna masu kawo tarzoma a cikin ƙasa za a iya tashi a yaƙe su waɗanda suke 'yan ta'adda wanda za su tada hankalin ƙasa ana iya tashi a yaƙe su kenan wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har ya zama ba za a samu fitina a ban ƙasa ba in aka ɗauke shi a matsayin dukkan fitina kenan amma malamai sun fasarta shi da shirka malamai sun fasarta shi da kafirci amma aya dai ta haɗe wannan da wancan duk wata fitina wanda za ta tasowa ana iya a tashi a yaƙi waɗanda suka taso ta in ya gaba da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a yaƙi musulmi ma lokacin da za ki ta da fitina wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in jama'a biyu daga cikin musulmi suka rinka yaki suna yakan junansu fa aslihu bainahuma ku yi gyara tsakaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in wata ta tashi ta zalunci wata fa qatilul lati tabghi wannan wanda kai zaluncin ku tashi ku sauran musulmi ku yake ta hatta tafi'a ila amrillah hatta koma ba umarni na Allah madaukakin sarki kenan in ya zama da za a iya a yaƙi waɗannan su ma waɗannan za a iya a yaƙe su wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun har ya zama ba za a samu fitina a ban kasa ba kowace iri ce kafirci ne zalunci ne ta'adda ne wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini ya zama dukkan shi na Allah ne fa in tawallaw فإن انتهوا إن سكهنوا فإن الله بما يعملون بصير إن كافر سكا كامل سكا بر أبن سكي تو الله مدوكين سكي بي غني دا أبن سكي أي كتاوة وإن تولوا إن سكا جويا سكا كجن أبن الله كي فتا مصر فاعلموا أن الله مولاكم ku masu imani kusancewa Allah shi ne majibincin lamarin kuma yana tare da ku wanda kan Allah ya zamo yana tare da shi ba wanda ya isa ya ci nasara a kan shi ni'mal maula ma dalla da Allah wanda ke daukar nauyin bayin shi wa ni'mal nasir ma dalla da Allah wanda mai taimaka ma bayin shi wanda mun gani a badar mutane ne yan kadan suka zo suka rinjayi mutane wanda suke masu yawa masu ƙarfi dukkan wannan ya kasance ne bi idnillah don haka ma dalla da Allah wanda yake almaula majibincin lamarin muminai wa ni'man nasir ma dalla da Allah wanda yake taimaka ba masu gaskiya
واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم كفرتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
Allah madaukakin sarki ya fara bayani akan abin da za a ribanta wajen yaki. Can farkon sura an yi magana akan amfani, nan ana magana akan al-ghanima. Al-amfani suka ce abu wanda za a samu wanda wani raƙumi ne, wani doki ne, wanda zai kaucike daga cikin kafirai a same shi wani abu ne za a samu wani ya kashe wani kafiri ya fiddo kayan da ke gare shi wannan ana ce mashi nafil saboda nafil ma'ana ƙari ai ko sallah da muke yi, muna yin sallah ta azhur sai ni nafila bayan ta bi ma'ana ƙari to wanda shi ake nufi da amfani jam'u nafal nafal wan naflu abinda za a ƙara wa mutum akan abin da ke gare shi to amma da alganima shine riba ta yaƙi wanda al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce kadai aka keɓanta kamar yadda annabi ya faɗa da ganima wa alamu Allah ya ce ku sani annama ganimtum min shay'in abinda kuka ribanta wajen yaki na daga wani abu wanda kuka samu na kafirai bayan cin nasara a kansu fa'anna lillahi humusahu ɗayan biyar ɗin na Allah ne wajen rasuli kuma na manzan Allah ne walidil kurba da ma'abuta kusanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waliyatama da kuma wanda suke marayu wal masaki da wanda suke miskinai wabin sabili da wanda suke matafiya in kuntum amantum billahi in hakun yi imani da Allah to haka ya kamata in kun tashi raba abinda aka ribanta wajen yakin nan ya zamo haka khumusi na Allah da ma'aiki saura a raba mu wanda suke mayaka in kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukan mu ba wa mu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yawmal furqani ranar rabi tsakanin ƙarya da gaskiya shine ranar badar yawmal taqal jam'an ranar da jama'a guda biyu suka haɗu suka buga yaƙi wanda suke tare da ma'aiki sahabbai da kuma tawaga na abu jahalin da wanda ke tare da su wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne ga dukkan komai ina ga anan ya kamata mu dakata sai gobe insha Allah za mu yi da sa bayani akan kuma yaya ne tsarin yaki ya kasance aya duka tana magana ne akan yaki na badar in akwai tambaya Allah ya sa an sani sai a karba ba sani ba sai a bada lokaci